الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 27 ga watan jima'a ula shekara ta 1444 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da talatin da bakwai za mu tashi darasi na ɗari da talatin da takwas a cikin kitabul hudud inda za mu tashi wato babi na babu shida haddo ridda shafi na ɗari biyar da sittin da bakwai inda malam ke cewa haddin da za a yi wa wanda ya ridda alhaddu ala sabati ala din da farko ya fara da kwadaitarwa dangane da tabbatuwa akan addini idan aka ce addini kuma addinin musulunci ake nufi wa man yabtaji ghayra al-islam dinan فلن يقبل منه وهو من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين sannan kuma inna dina inda lahi al-islam saboda haka aka ce addini musulunci yake nufi ba kowane addini ba qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah ittaqullaha ku kiyaye Allah haqqa tuqatihi mutakar kiyaya tata wala tamutunna kawla ku take ku mutu illa wa antum muslimun fate kuna musulmi duk wanda ya take koma zuwa ga Allah ba musulmi ba to ya jira ku shi za ku ga maganar da annabawa suke bawa wasiya ga yayansu ko da wuce abin da suke faɗa kenan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam aka yi gaya wa yayansa annabi yaqub da isma'il wa wasabi ha ibrahimu banihi wa yaqub يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون annabi ibrahim da yi wasiya abin da yake kira wasiya shine abin da kake so bayan ka mutu wani ya tsora ya rika aiki da shi shine wasiya yana cewa ya baniya ya ku ƴaƴana wato Allah ya zaba muku addini kar ku take ku mutu ba sai kuna musulmi annabi yusuf haka yake rabbi kada ataita ni min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi dunya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kaga abin da yake kenan shi ma Allah ka dauki raina ina musulmi ka hada ni da nagartattun bayi saboda haka mutum ya mutu a musulmi shi yafi komai shi za ga alhaji aminu dan tata bara da yana wannan magana yana cewa Allah ya sa in mutu ina musulmi magana ce mai kyau ko zatin nan na da ko dan jarida wani abokin mu muna tafiya da shi yace nace na ga hoton ku da dan dada sai yace wannan kalmar ya kuma mai mai gamu abu bi yake zo sai waye mutu yana musulmi sannan ya mutu a Madina wai shi abin da yake so kenan kaga dai shekara kusan 100 saboda haka fahimta kenan fahimtar yaya Allah yake so mutum ya mutu yana musulmi ban nasara kenan amma mutum ya mutu ba mu sai ai an shiga uku ba wani abu da za a yi mafa a duniya a amfanin da kai in baka mutu musulmi ba babu shi nominal muslim feudal muslim an shiga uku saboda haka udun udkhulu fi silmi kafatan haka Allah yake kakken musulmi yake so ka koma zuwa gare shi to kun ji wannan at-tahdhiru min al-ridda tsoratarwa da yin ridda kuma قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا Allah madaukakin sarki ce wa waɗanda suka ba da gaskiya manyan sadda minku duk wanda ya rida ya juya da baya daga cikin ku shine rida za mu ji ma'anar sa a luga a ruwayar hafsu wanda an nafiya zai ce manyan sadda minku eh duk wanda ya rida daga cikin ku an dini ga barin addinin sa fa sauka ya Allahu bi qaumi da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum Allah da kansa yana son su wa yuhibbuna kuma suna suna kuma su ma suna san Allah shine malamin suke cewa wanne yafi dadi a ce kana san Allah ko Allah yana san ka ai ya fi daɗi nesa ba kusa ba dan kana ta san ta ba ta san ka aikin banza kai a mace babu duruwa ba kenan ballantana kuma ubangiji idan Allah yana son ka ko kai ba ka san san ka ka sha ballantana ba zai wahala ba zai yi ba Allah ya zo ka kaki san sa an bayyana da kyau ko to saboda haka ka zai ce yuhibbuhum yana son su wa yuhibbunahu kuma su ma suna son sa wane mutum saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kalla adillatin alal mu'mini suna masu kankan da kai ga muminai ɗan uwansu a izzatin alal kafirin amma suna buwaya ga kafirai duk wanda yake ba musulmi wato za su nuna masa cewa su ba kaskantattu bane yujahiduna fi sabilillah suna yaki dan daukar kalmar Allah wala yakhafuna lawmata lahi ba sa tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah yake ba wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim da nan kaga nan da zaka iya fassara shi da mashi'a wato shar'iyya in kaga da haka yana baya da falalan ga wanda yasu a irin nan zaka iya faɗa shar'iyya abai da ta ko kyau ko wallahu wasi'un alim lalle Allah madaukakin sarki ne ya luwani sannan masani wannan aya ta sauka karshe karshen annabi ya zo barin duniya yadda zai bar duniya ta sauka dan madaniya ce a cikin suratul ma'ida take an fahimta da kyau ku to a daidai lokacin kun za annabi ya faɗa hadisi ingantacce cewa za a samu mutane guda nawa talatin da za su yi dajjalai za su yi da'awar annabta kai mutum talatin shi ne malamai suka ce wannan talatin ɗin da ake magana ana nufin manya wanda za su bai ba wai ana nufin kwata-kwata a duniya a manyan da za su yi shura su ne talatin amma wanda za su yi da'awar annabta ai sun faka wata aikace kun fahimta da kyau ko yawwa aikace za ga ɗaruruwa ne dubin nai amma manyan ake magana kaga zamanin annabi mutum uku sai da suka yi bayyana Abdullahi Hasan al-Aswad al-Ansi a Madina hikimatun min at-tarikh za ku iya tuna mun biya ku al-Aswad al-Ansi a Madina ya fito yake shi annabi ne sannan musailamatul kazzab a Najd ya zo yace shi ma annabi ne sannan kuma ilai hadin asadi shi kuma a yaman yace shi ma annabi ne banda wayancan banda ta da wannan matar da wani yake cewa Allah yace yace yace mun fi kowa lalacewa kowa ana turo musu annabawa ba za amma mu a tsarsu da za a turo sai mace sannan ga mukhtarus sanafi kaga wayannan duk sun sai bayan annabi alaihi salatu wassalam shi za ba ka ta a farko ba to kaga shi sulai hadul asadi Sulaihatul Asadi ai kaga turawa aka aka yake shi aka kashe shi zamanin Annabi alaihi salatu wasalam Musailamatul Kazzab shi ma aka turawa wato Khalid ibn Walid ko shi ma ya gama da shi sannan Sulaihatul Asadi da ya ga an zo an cin masa sai ya gudu ya samu mafaka a Yaman daga baya ya ya musulunci ya gyara musuluncinsa shi ya zo ya musulunta ya yi rujuni daga baya amma musulmatul kazzab da da bila hada al-aswad al-ansi kowa ya sai da karshen sai kare shi al-aswad al-ansi kan karagar sama suka hawo suka yi fata fata ne mun biya a hukumatin min tare duk da haka lokaci da ma injiniya da jibi yana nan zai faɗi shekara nawa saboda haka su an gama da su amin ma wa hakika ga shi ya kace musulmatul kazzab shi ne yake cewa yayi wani abin kirki shi ne wanda ai ya kashe sai na Hamza yake cewa na gode wa Allah da yasa wato a ta hannu na babban wanda annabi yake kauna ya mutu kafin na musulunta yake sannan kuma wanda ya wato ya fi kowa tsiya lokacin da na musulunta ni na karshe yana ga Allah ya sa wannan abin da ya wanke wancan abin da yi a to ai da ba al-islam ya tibbo ba kabula dan a lokacin da ya kashe sayyidina Hamza bai musulunta ba duk da malaman tarihi suna cewa annabi baya son haɗa ido ne amma tun da ya musulunta shi kenan an fahimta da kyau ko musuluncinsa ya shafe komai to wannan shi ne shi wahabi shi ne ya kashe sai na hamza amma lokacin da ya musulunta ba daga baya musulunta ya kashe kuma musailai mafi zanza eh shugaban makaryata na zamaninsa saboda ya yi da'awar annabta a nabi to kaga wannan shi ne to kaga banda wannan ai an ta samu 1970 wani abu iyaye za su gaya ma da wa masu shekaru to sai za a gaya ma da Ahmad Gulabi Raza Gulam ya bayyana shi ma ai kaga cewa ai annabi ne da Allah ya ce aji min ba'di ismuhu Ahmad yace ai shine Ahmad eh yace shine nan yar karshen mutum ya fito haka aka samu wasu matasa a bakin sa suka rike man raddi lokacin akwai waya landline wani matashi ya kira hoyi yace waye yace mala'ika jibril ne yace ƙarya kake yace kai ma ƙarya kake ba annabi ba ne in dai kai annabi ne to wahayi zan ba haka yace waye ne yace mala'ika jibril ne ƙarya kake yace kai ma ƙarya kake to a sai da aka samu wani malami a Pakistan malami mutumin wato mutumin kirki sunni yace yazo yace ki mubahala ya fito kurukuru gaban jama'a yace kowa ya zo ya faɗa cewa idan har ƙarya kake yace na rantse da Allah ke rantsuwa yace na rantse da Allah wannan bawan Allah ba annabin Allah bane in kuma annabin Allah ne Allah ya hada da wani abin da kowa zai gani kai ma ka rantse kuma yayi Allah ya hada shi da kowanne irin abu ai ko da Allah ya tashi kama shi sai rike dubara sai kasa ba haya abin da ya mutu yana ihu sai da kowa ya gane wato Ahmad bin Zagulam ƙarya yake an fahimta da kyau ko saboda haka wannan shine za ka ana cewa ayan ahmadiyya su ne wo suka zo suka zo su dawo da abun kuma har yanzu suke karbuwa ko kwanan nan sun tazo da abu na gaya wani matashi da ya fara na ce dan Allah tunda ba a san su yi shiru kai dai da wancan da aka ce wani a cikin mawakan nan yayi waka na ji waka aka ce su yake wa na ji aikin banza yake kudin sa kawai zai karba amma ba za ka karbo ba domin su ne masu da'awar cewa Fir'auna ma ba zai shiga wuta ba aljanna zai shiga. Wai saboda Allah ya ce adkhilu ala fir'auna ashad al'azab. Annabi yu'raduna 'alayha guduwan wa 'ashiya. Saboda haka da Allah ya ce ala fir'auna wai balle. To kaga su ba su da karatu da yawa sannan da matsalar ce su kusan matsalolin su za ga wasu buku da biyar ba. Wannan ka dandake su a nan sai ka kai mutum bango. Kwata kwata in dai mutum yana karatu ko bai taba sanin su ba suna fara magana a kidan za ka kure su kaga ya kudumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar haka Allah yake ya kudumu qaumahu shine ba a gaba ranar alkiyama a suratul hud fa awradahum an-nar to ya zaci kada janye wannan aya idan ko tsohon yankan rake ne a harkar ka rikita shi ka rikita shi domin ya zai da wannan Allah ya ce shi ne jagora ranar alkiyama shi zai ja mutanensa a gaba ya kai su wuta wani bayarbe da aka yi wanda ya yi harkar sosai shi ne ya zo ya musu tonon siri ne wani rubutu mai kyau sai ne kai su bango ya kure su da shi a madiyar ne a bangaren south west din nan kuma yana da karatu da kyau to daga baya ya gane ya zo ya dena ya rubutu mai kyau na turanci ya ragargaje su duk wajojin su da suke da'awa da su ya yi fata fata da su saboda haka kaga shi ba wannan ya zo ya yi da'awar annabta amma ba inda yake ya yi saboda haka duk wanda zai zo ya da'awar annabta ko a aiki ko a magana ba inda zai ba inda zai wa qala ta'ala wa la yazaluna yuqatilunakum Allah madaukakin sarki ce ba za su bushe ba suna yakar ku hatta yanzu ku ma ku. har sai sun juyar da ku gabarin addinin shine dabi'a wallahi in dai kana bauta ne ki wata ran sai ka bauta wa aljanu ina gaya ma domin ba da duk wani celebrity a duniya sai yayi sai yayi sai yayi haɗin gwiwa da matsafa har yan dirama ban cire masu barin gaya ma in dai kana so kai shuhura sosai to sai ka yi haɗin gwiwa da in ba wannan amalgamation din za a rusa ta shi sa in ma za ka libar ko ka zama mai hankali a cikin kallon bal eh ba za ka hana mataki kallon bal ba ko yin bal haka da gaya wata da cijuwa ta zo tana ta kaza yaron nan bal malam an sashi addu'a nace in dai zai karatu ki ya lege bal din haka nace mata in dai zai karatu rabu da ke yi kaza ka kace ki ajiya ta fa kot ne ni sai Allah nace Allah kuwa to yawa nace mata in dai zai karatu ki kyale shi illar bar kawai ta hana ta karatu kun fahimta to babban illar sai nace mata amma ni har nayi wadi na na gama abubuwa na aban ina ji ban ta biyan kuɗi na kan libar ba ban taba ba tunda ne nace ban ba na nuna kowa dan kwanciyar mata da hankali bai fi ta jiri da wannan magana ta mu ba nace wallahi har nace ko a gidana ina da album na ban ya kai album kusan duk duk hotuna ne nace ba ta nuna kowa ba amma kika zo gida na zan nuna mai dan ki gani saboda haka in dai za a yi karatun to sai a yi ji abu abu da mutum da kansa mutum zai iya sai kwarai kuwa babban illar ne wannan da suke zuwa mutum ya kalli ta awa biyu ka kalli bota masifa a cewa karatun mu ranar lahadi ni daga ban ga wai wai ake kallo ban ake kallo wai masu imani ne masu suka zo gurin karatu amma suna duba a waya inna lillahi wa inna ilaihi su ne masu imanin musulmatin mumina jiddin su ne suka zo karatu amma suna duba a waya gaba ɗaya hankalin su sun raba ki biyu ma ja'ala alaikum fi dini min harja bai ta ba wa ma ja'ala rajul ma ja'ala Allahu li rajul min qalbayni fi jawfi ai ba zai yi ba to shi ne illar bala'i ka kasa ɗaukar priority kawai illar bal kenan in dai ba za ka ɗau priority ba abal to kana cikin matsala amma idan ka san ahammu da muhimmu wallahi za ka daina illar ta shi ne ba ka kasa bambance cewa yanzu magariba ake wani shi zuwa ne magariba ba saboda ana ban tsakanin su Messi da suwaye yanzu da sauran yanzu makaroni dai saboda ana ban da su aba ire illar amma inda hankalinka wani labari da nake karanta wani shi da ya zo ya zauna ana kallon wannan final din saboda haka sai wani ya shigo sai ga kujera a kusa ne sai yake ce mata wa wannan kujerar waye zai da mata ta na zai wa tiket matar ta yi zai wa tiket za ta zauna a gurin can dai zai kasa hakuri sai dai sai waje za ka zo ya ce ana can wai an tafi kai ta ta rasu ne ta mutu sai ta ta mutu kuma ka je mata kujera ya ce yanzu ma an tafi kai ta makabarta ina nan da ina wai an tafi kai ta makabarta amma shi yana nan ya sai mata tiket tunda ta mutu ba za a fasa kallon balɗin ba amma dai wanda za su kai ta makabarta su je su kai ta kaga wannan ƙarshen masifa kenan ya fi su ne sun mahauka Allah ko ya bi su gwara su arna ne sun fi kal arna dama sun san layin arna ko suke amma kai musulmi kana da manufa abin da nake faɗa kullum harkar kwallon kafa ba za ka iya hana matasa gaba ɗaya yin ta ba amma mutum ya zama mai hankali ya gane ahammu da muhimmu cewa wannan ya fi muhimmanci yanzu wannan sallah ce Allah zai tambaya a geda a je ballin ka je kai sallaka tunda ya zama ma fardu ayin to sai ka dawo ko ba haka ba sallar da minti ne wace minti goma sha biyar ce kuma bandin nan sai da aka yi awa wajen biyu da wani abu ana yi to abu mai sauki yanzu da kawo kallo daga na saka faransa da da da argentina a a youtube za a nuna mu full ko half a to ai maganar da nake kafin da hajjil kake eh eh mm wane mutum sai da aka gama sai haɗa magariba da ita ok eh dan wannan mutunan ya sauri ya je wato haka a ga tsaye to zai rika tunanin su mai kun san wallahi an mana illa fiye ne da ba ku rasu wannan ba abin da na so ba da mu rashin lokaci a wannan taron ka yanko in zo kan gaba idan ka dauko jabir da abdullahi shekarar ta sha ɗaya musulunta a sha ɗaya na annabi ya tura shi ya koyo yaren yahudawa a kwana goma sha hudu gaba ɗaya iya rubutu da karatu ya yi masa tun daga digiri har masar ya dire a kwana goma sha biyar gaba ɗaya a Abdullahi da Abbas da ake magana Jabiru duk wannan bakwan gaba ɗayan su ba wanda yake kara a jiran annabi ya wani duniya sannan ka dawo ƙasa mu dawo ƙasa dawo kan Imam Malik ibn Anas Imam Malik ibn Anas yana shekara goma sha biyar fara ba da fatawa shekara ta sha biyar sha biyar ya fara ba kuma bai fara ba da fatawa ba sai da Imam Nafi' bararren bawan Abdullahi dan Umar ya ba ya indozin da Rabi'atu ra'ayi malaman sa suka ce ya kamata ka ba da fatawa ka fara karantarwa Imam Shafi'i yana shekara bakwai ya haddace Alkur'ani shekara bakwai wace imam malik shine yin shekara sha takwas amma imam shafi a shekara sha biyar ya fara bada fatawa wata rana shekul islam ibn taymiya ahmad ibn abdul halim yara an fitar an tafi gidan gona an dawo ba a ganki ba an dawo ana ta cewa ba ganka wa yara suna yi irin abin nan an samo mangwara da tufa shi bai tufa sai babanta yake cewa da shi yace ga kowa ya tafi ya je ya samu kai ne ka tsaya yi ne haka sai yace littafi na karanci yace kuma na hadda jiji gaba ɗaya kafin su je gonar su dawo a yin ƙananan shekarunsa mai risala shekarar ta goma sha shida ya rubuta risala dan kuma yan yan primary yayi haka yace yace dan yan primary aka yi ba da yan secondary ko yan jami'a ba dan girman Allah duk wayannan da za da za a ta lissafowa ai ta kawo misalan su ko za ka duk mun girbe su wani ma ya haife su Allah amma kai baka kila nawa kanka komai ba ballanta na addinin ka komai har yanzu su a wannan lokacin da ga shekara 18 ba wai mutum a yayi nisa wajen yi wa addinin sa hidima nisa yayi nisa kai yanzu jira kake kai ya fashe eh shi da abin da yake shine ta ka gudunmawar sai yake bai ya fashe wai kuma in bai ya fashe sai aure sannan zai ci gaba da karatu kuma karatun ma ba a nan zai ba kasar waje so a bai shagen ai ba ai wani jaja ja ne ai ko kaza kaza kaza wani ya ce wai wallahi malam in ta fage zan gina ma makaranta ne da inna lillahi wa inna ilaihi ka gaba ɗaya abin da ake faɗa mu mun yi gabas yayi yamma saboda haka waɗannan abubuwan su ne kalubalen mu fa Allah su ne ba madajin da yanzu baya zan aure amma bai ɗauko hanya ba shi da nake ta gaya da tije idan in ɗan fayi yana zuwa gurin ɗanka ka kore shi wallahi Allah ku ɓata mata lokaci ne in dai ɗan fayi ne amma yana sana'a kyale shi ai mai hankali a yan baki ne wanda kawai ya dau abu to bari dai kar a yi baki amma yana sana'a sa to shine mai hankali ba shi kamar wanda ya tafi sallah ne ana bari ya dawo ko kuma ya tafi gurin karatu ya zauna ana yi yana duk minti biyar zai duba su ko ko minti daya sai ya duba su ko ya ga zuwa yi wani ma da bai ya fi kowa ya yi budewa ya gaba ɗaya application ɗin sai dabara kamar kai yake kallo ko kuma aiki yake da kunne amma nan kallo yake wai ji ai karatu da kunne yake ji amma bal sai dabara kawai yana ta kallo amma malam shi dan ai zubezi sun cuce mutane wallahi Allah ni abin da nake faɗa ko na taɓa gaya wannan ce a kyau ba jam din da yake burge yake burge ni daga jawal janin sai bal nace amma ban da cewa wai dau a hammu abin da yake mafi mahimmancin ajiye shi akan mai mahimmanci ba ban yadda ba a hannu to daga nan baka san kanka ba an yi nasara a kanka shine kawai illa wa wani ya zo eh ina jin jiya haka haka la hawla wala quwwata wane mutum gaskiya ne haka wallahi wallahi wallahi haka haka amma yanzu a sensibility wallahi inna lillahi wa inna ilaihi kawo wani abu wai shi ba na bayar da jikin inna lillahi wa inna ilaihi in ya wuce ya kawo nan da ya ce ko wanda da ba ta hasbuna Allah wa ba ni'mal ne wakeel yi ba ba za ka mutu kanta da ba ta mai mutum da yi biyar ya so da yi da wani abu ya wata kun da kawai wannan shi ya'yan mu ne haka yake ba wani yi da yi wa waɗannan abubuwa wannan abubuwa kalubale wallahi tallahi wallahi tallahi ka san banda kai injiniya professor magashi shi ma hirar da muka yi bala isaac da ya zo shi ma mun yi wannan hirar ya ce akwai wanda wallahi a wudin wallahi tallahi ya shige da daga bukulatin ya rasa yadda zai yi ya duba ya kuma duba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi ya rasa ya je ba abin da ya rubuta Profesa magashi ya ce mun wallahi da lahi yace za ka ɗauki yara ɗari biyar ka kasa samun yara ɗari. Ɗari yace ka ga mutum rubutun Hausawa bai iya ba. Kuma a jami'a me ya janyo? Duk wannan jarholiya ƙarya ne ba har yake faɗa ba jarholiya ake ba. Dan Allah ƙarya ne? Ba ma san gaskiya ne. Ai jarholiya ake. Jarholiya ake. Ka rasa mutum ya zo ya babu batilu ba boko ba addini. yanzu illar da muke fama da ita kenan ga mutum bai san boko ba bai san zamanin sa ba bai san addini ba haba ai oga kwata kwata kenan sannan ba shi da kokobo ba naira sittin ba ilu sittin abu haba malam abin ya yawa ai ai haka annabi yace mutum uku Allah maka wani ba za su ji karshen aljanna ba Allah waje tsarkake su ba daga ci zai ce a'ilun mustakbirun duk sauran ko ba rasu wallahi akan wannan da yace da talaka mai girman kai eh annabi yace ba zai ji kanjin aljanna ba ba za a karkace shi ba ga girma ga jahilci ga girman kai kuma dan wuta ne to ka ga wayannan matsalolin wallahi malam isa shi ma dai da muka yi wannan gidan dake yace mun wallahi wata ran da muna ta saura a nan dake yace mun wallahi in bukulin din yanzu kana duba sai take ji kake ka za ka dau bukulin 500 yace da wahala 100 wayannan fadarin sai dai ka tura su za ka yi to ga shi shi ma kun ji injiniya shi ma abin da yi wai qualified to be transfer kun ji wani sabon kun shi ne zabo ne mana cewa qualified daga nan kawai sai a mai da kai BSc kuma ka san abin takeicin bandin ma aka zo bai iya ba Allah bai iya ba sai mutu kawai mutu za a zo ya kalli bandin awa uku sai ya dawo kuma a yi mutun awa ɗaya da rabi ko biyu ko awa hudu ka ji fa kwana ake ana mutu dan masifa la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ilaihi raji'un wato ku kuna kallon abun abun dariya ko time bomb ne wallahi time bomb ne Allah har yanzu akwai lakcarin da yake gaya mana kanin su daga musulun yace har ta kai matakin da malam lakara yanzu yana sa wa kansa ya daina risashin saboda ba talenti ba talenti abin da kawai zuwa za ka yi ka zo ka zo ka yi a hankali a hankali don su gane ba talenti kwata kwata babu aka ba miki ba kaɗan ba wane mutum hasiran lamu tsakani da Allah ya mushe wani lakkawa zai gari da a gaba wani wata kila ba ba kuma ko wani abu ba ko ko a kafa ko a keke ma haka haka haka ya mushe zai gari da a gaba tsakani da Allah tsakani da Allah wallahi don mutanen da dinga kaso ko kuma zai dinga kaso a cikin kun san lokacin da za a buɗe kan in tuno muku da tarihi da za a buɗe kan an gani wato makotan mutum ya da kai aka rika bugawa kun san da me aka ci su da yaki a lokacin abin da aka ci su da yaki cewa aka yi da aka zo tambayi commissioner of education na Enugu wayannan um, waɗanda suke ji da kan nan da ɗaliban ka suke jin um, jarabawa ya yi bayani ya ce gaskiya bai tsakani da Allah ya ce gaskiya ana za ta amsa za ta za ta aka dawo saudiyar haka kowanne aka tambaye su sai shi wanda zai ba mu kariya sai ya ce to bari in gaya ma wani abu abu ne za ka buɗe ka ya ce duk wanda ka ga ya ci jarabawa a arewa a lokacin ba da ake wannan magana ya ce su ba sa ta ta amsa da da kansu suke yi yace shi aka fito da makarantar da za ta tallafe su ta tsara dora ka duba ka gani a wani lokaci duk wanda kaga yayi kan kwaro ne ko ba haka bane saboda dama yayi karatun kawai Allah ne ya jarrabe shi za ga su kwari da lokacin da zai fito daga kaje da jami'a annan lokacin za ga sai dai a bashi da barci ko yau kuma a haka za ku ga yana fajen fasilan kun fahimta da wannan aka ci su da yaki suka gano cewa ba mutanen mu ba ba ta hausa amma da yayi marabon mu yanzu da su zuwa ake yi a kan allo da waya ake shiga na yi season wata yarinya iyaye ta suka rika mun baki aka ce wai wai jaraba a zaki don Allah ya taimaka mu bar ina ga yaba cewa jaraba yanzu za su yi kaza kaza kaza ai an fara haka ba muka koma dama muka su da yawa inna lillahi wa inna ilaihi to haka muka kowa fa yanzu ayi gefen riga eh wannan ai bayan outdated ne ai bare kuwa ai ya dai tsohon yayi ne wannan haka eh wanda ba zai iya ko baya sosai to ne kokari wanda dinda da ya wari abin da zai dauka bare kuwa ai ai wato kalubalen jama'a ko wallahi yana da yawa yana da yawa kuna ganin su abin dariya ko Allah ya tsawo amma wallahi matsala ce da ya kamata a yi kuka haka yake wallahi Allah ya tsawo haka yake kana kallo to shi kenan kaci ni fa yanzu injiniya sai da ya kai matakin da Allah ko an zo risu sai kun ga duk bararan kaya muka sa muka je makaranta amma in naga yaro yanzu da farin kaya ko Allah kukan zuci nake yanzu an sa balle kafani ilimi ba a komai a primary kaje ka gani likabani ilimi wallahi ya ga ko likabani sai wanda Allah ya ce maka amma karatu ba zai ba yana ji yana gani karatu yanzu ya ba public school gaba ɗaya ya ka fita daga nan in kana so sai ka samu kuɗi da za ka kai inda ƴaƴan ka za su za a matsa wa malaman su koya ƴaƴan ka shi ma sai ana bibiya Allah ya dace da mu kun gani mun shiga wani kalubale muna magana ita ma duk da ce ai duk da ilimi kwarai kuwa Allah ya zaure su zo da haka wannan shi ne to kaga Allah madaukakin sarki yake ba za su guje ba gabar da ta janyo suna yaƙakku a tayar rundun ku ba an dina ku da a Spain ba nan ne a nan Real Madrid take ba ba nan Barcelona take ba Andalus ƙasa ce ta Ibn Rushd al-Andalusi malamai ta rika kyankyasa wallahi amma yanzu Andalus sai da tura suka mai da su ɗan bane mata da maza ai kuna ganin matan su an nuno mata da maza yanzu na ji banda banda kasashen turai a ba inda ya kai shi yan ban ko zen sai dai a koma ingila misali a ce a nan ne manyan kulob suke su ma su chelsea su wasu ire-iren su ai dukkan ingila ne haka ne ko yau wato banda su ai ba inda ya kai spain yan ban manyan kulob nan barcelona da real madrid ba su ake ji ba dan kuma ka kowa su Chelsea su Manchester di Ingila ne ko ai shine Manchester Ingila take City din da ban sani City din ma san take to ba United to duk kaga a can suke to sai da suke dabara da saboda kokolwar dan su ben wallahi in ya hau shi a kafin ya sako sai ya sai ya tafi waƙoƙi irin na adabi sai baiti sai budurwarsa bai ci ɗari biyu yana kan bugiya nake rika Allah zai zuba su amma yanzu duk ɗan bane sai da tura suka mai da su ɗan bane an da ai da za ka ga mutum yana tura kura amma kwakwalwa ce da shi ta fitar hankali adabi fadar zai duk wanda ya san me adabi literature abu ne mai wahala to wallahi yadda suke wasa da shi za ka sha mutum kawai saboda arha kwakwalwa sai ya budurwarsa waka bai ci ɗari biyu baitin da za a ɗauko shi a ajiye shi a rika feɗe shi ana bibiyar sa ɗaya bayan ɗaya da kayi amma yanzu ina ba wannan magana haka wane mutum ka ji ba a sunan labarai eh ya bi shi karatu kun ga dai yadda muka koma yanzu bayan Allah wallahi abin da za ka yi yanzu in mutum ya riga ya faɗa rami to wallahi ka yi kokari da tanadin da za ka zo ka taimaka wa ƴaƴanka Allah mutum ya zo ya hudu babu ai wani bawa Allah ya ce malam yau da ne saki na dafi ba zan yi da ƴaƴana su saki na dafi ba haka yake mu ita ni yadda ake a yi karatu ina so yi karatun addini da na zamani an ci mu da nasara to kaji abin da Allah yake faɗa kuma ba zai canje ba a tayaru dukum an dini kum in istada'u har sai sun juyar da ku gaban addinin ku suka samu iko wa man yartadi minkum an dini duk wanda ya rinda daga cikin ku gaban addinin sa sai Allah ya ce ni fa tawfa yati Allahu bi qawli da sannan Allah zai zo da fa ya mutu huwa kafirun kai ya mutu yana kafiri fa ulaika habidat a'maluhum da sannan Allah madaukakin sarki zai rusa ayyukansu fi duniya wal akhirah a wannan duniyar da lahira a duniya ya bi babu a lahira ma ya bi babu wa ulaika ashabun nar sannan kuma an je lahira wuta za su shiga hum fiha khalidun za su dawama sai Allah ya kiyaye ta'rifu ridda to duk ma da yi mukaddima me ce ta riddan nan ne al riddatu lugatan ridda a lugha sai ma ne yace abinda ake nufi da ridda a lugha literal meaning masdaruhu masdaru qawlihim masdarin magana shine radda ya ruddu raddan wa riddatan radda ya juya ya juya ya ruddu yana juyawa raddan juyawa wa riddatan kuma juyawa masdarin kenan wa qila al riddatu al ismu min al irtidad wasu malamai suka ce ridda al riddatu suna ne da aka samo shi daga al irtidad shine tarji'u juyawa da baya wa kullu zalika ma'qudun mimma dakira dada in kana duba kalmar dama a duk dinari wannan zaka je kai ko da ra da dal wurin da zaka to radada daga radada ne allati da dillu a raja'i shay'i wanda take nuna cewa abu ya juyo ya juya ta kulu kana cewa radati shay'a na juyar da wani abu a rudduhu raddan ina juyar da shi juyarwa raja'tuhu shine ma'anar wa sumiyal murtaddu bi zalika sai ake aka sanya wanda ya ridda da wannan sunan cewa da ya na wurar da nafsa hu ila kufri domin ya biyar da kansa zuwa ga kafirci wa qala rajul wani malami yace araddu tarku shay'i bi zatihi abin da ake kira da araddu shine juyar da abu akan kansa zatin sa misali waya kan yanzu yadda take kawai ka juyar da ita ka shine kaga ga fuska ta ina juyar da ita ka to shine araddu juyar da abu zatin sa gaba ɗaya ka juyar da shi au bi halatin min hawali ko na hali daga cikin halayen wato wannan abu wa min raddi bi dhati qawluhu ta'ala yana daga raddi da zati ji juyawa da zati ji ne walau ruddu Allah ya ce da za a dawo da su la'adu limanu wa amin da sun koma cikin abin da aka hada gidan jiya haka ya gaya wa kafirai wa min raddi ila halatin kana alaiha wato yana daga juyawa ga wani hali ko ne juyawar hali ku shine yace wa in yuridka bi khairi idan Allah ya nufe ka da alheri balara da fadli ba wanda yake juyar da wannan halin da kake ciki na balarar da Allah ya saka akai shine raddu halatin wal irtidadu wal riddatu arju ma'anar shi shine juyawa dawowa lakin na riddata taktassu bi ruju'i ila al-kufri dai haka ce ridda ana nufin juyawa daga musulunci zuwa kafirci shine ma'anar ridda wal irtidad yusta'mal bihi wa bi ghairihi al irtidad kuma ana iya amfani da shi ga wani abu ba dole sai ridda ba wani abu daban da wani sa a ce wa ridda haka ko kuma a gaya wa wani ta haka amma al riddatu ba a gaya komai sai fita daga addini shine ridda wa qaulillahi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku wanda kuka ba da gaskiya man yartadda minkum ka gani an dini shi za ki jiwa ridda duk wanda ya rida daga cikin ku gaban addinin sa al-irtidad huwa ruju' min al-islam ila al-kufr to ga ma'anar islam al-ruju' min al-islam ila al-kufr dawowa daga musulunci zuwa kabul wal ridatu istilahan ridda a istilahi ko hayyar ityanu bima yakhruju an al-islam bima yakhruju an al-islam mutum ya zo da abin da zai iya fitar da mutum daga musulunci wala yukamu alayhi bi riddati illa idan idan shara'a sadruhu bil kufri na tsallake oke na gani to sai ce wala yukamu alayhi bi riddati illa idan idan shara'a sadruhu bil kufri nan ne ai ko ban ji ba wala yutabaru kharijan an al-islam ko ba nan bane abuwan na tsallake to na gani hiya al-isyanu bima yukhriju an al-islam imma nutqan ko dai ta magana a wai ake karin ko kudircewa au shakkar ko kokonto mutum yanzu rika cewa ina ku addinin nan to lalibe muke cikin duhu ƙarya ne mu ba lalibe muke a duhu ba a fi a haske muke tafiya kan wani yanzu ce ma kowa lalibe yake a yana yin wannan kai yadda da wannan ya gurbata kowa lalibe yake a masu lalibe su ne wanda ba sa musulunci amma mu da muke a musulunci ba lalibe muke ba a cikin fitila muke mai haske domin Allah ya ce wa inna dina inda layi al-islam dan me za a ce lalibe muke a duk wa man yamta jiran al-islam dinan falan yuqbala minhu ba lalibe muke a duk ba to kaga wannan sai ce ne a wal murtaddu huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi wanda ake cewa yayi bid'a shine kamar wancan da muka bada misalin shine wanda yake kafunta bayan da ya musulunta ta hanyar rutsukan magana a wai ake tsadin ko cewa au shakkan ko kuma shakka a zuciyarsa au fi ilin ko aikin sa aikace walau kana hajilan an gane ko eh duk yadda yake da himma duk irin himmarsa ko kuma yana yin abin da ya da wasa shine alhazil hazluhunna jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun ko da da wasa yake kaga can gurin da ake cewa wancan da suka ce wai aka Allah yake sun kafirta sabai suka ce ba mu taba ganin masu katin ciki matsorata haka munafikai suka ce irin wayannan ba sai Allah yake kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tattahzibun la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum akan sun ga sabai wannan wani yaje ibn bin malik yaje ga annabi suka ce wallahi da wasa muke an fahimta da kyau ko wallahi da wasa muke sai Allah ya ce da Allah da annabin da manzansa da ayoyinsa kuke izgili kada ku ƙara ba da hanzari kun kafurta bayan imanin izgili to bara ku ji abin da zai ƙara saboda haka wannan shine walau kana hazilan koda da wasa yake wani ya ce ai wasa ne za ka to ce su ba masu gemun nan sai an magana ce ai da wasa suke za ku ji misalin bima yakunu almuslimu murtaddan da ya mutum yake zama yayi ridda innal muslima la yu'tabaru kharijan an islam musulmi ba a itibarin cewa ya fita daga musulunci wala yukamu alayhi bi riddati ba a cewa kuma yayi ridda illa idan karaha sadruhu bil kufri sai dai idan ya cika kirjin sa da shi da kafir ai sai man kabara billahi ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu sai ce walakin man sharaha sadruhu yawa kaga shi ma abin da ya gaya wa Ammar bin Yasir kenan Yasir bin amma Ammar bin Yasir kaga abin da Allah ya ya saukar da aya akan sa kenan suratul nahl to sai ji wa ma anna qalbuhu bi zuciyarsa ta nutsu da wannan wa da kala fihi bil fi'li ya shiga cikin wannan abin da aikin sa bi qaulillahi ta'ala walakin man jara bil kufri sadra eh saboda haka sai dai wanda kafirci ya cika kaga fa alaihim ghadabun min Allah su ne za su haɗu da fushin Allah kafirci ya fika zuciyar shi sa da ya zo annabi ya tambaye shi yace yayin da kake faɗan wannan kalmar ya kaje yace ya rasulullah tun daga saman kaina har ƙasan kafata sai nake da imani saboda an kashe mahaifiyarsa a gaban ta Sumayya an saka mata mahaifi aka tsinka mahaifinsa a gabansa ya tarda shi kuma da aka zo kansa ga kuruciya ƙananan shekaru sai faɗa abin da suke so ya gaya wa wato addini bakar magana ya soki annabi alaihi salatu wasalam sai annabi ya tambaye shi lokacin to kafin ya zo aya ta sauka to shi ne to sai ce ni kaulin Allah ta'ala na'am wa li kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat hakika ayyuka ba ta zama ingantattu sai da niyya wa inna ma li kulli mar'in ma nawa kowane mutum kuma yana da abin da ya niyya walamma kana ma fil qalbi gaiban min al-ghuyub yayin da abu ya zanto abin da yake cikin zuciya wani boyayyen abu ne daga cikin boyayyu allati la ya'lamuha illa Allah wanda ba wanda ya san sai Allah kana la budda min suduri ma yadullu ala kufrihi dilalatan kaji sai yake kana la budda ya zama babu makawa min suduri ma yadullu ala kufrihi dangane da abin da zukata abin da zai wa nuna ma zai nusar da kai dangane da abin da wato yake nuna kafircin waɗannan da suka kafirta da ake cewa sun kafirta wanda yake dilalatan kada'iyya hujja wanda take gaskiya ba shakku a kanta la ya tamilu ta'wil wanda ba za a iya mata ta'wili ba sai ka samu wannan hatta nusiba ila al-imam malik annahu qal haka da aka ce imam malik yana cewa man sadara anhu ma ya tamilu al-kufra duk wanda aka samu wani abu ya zangaro daga gare shi wanda zai iya wato ba da ma'anar kafirci min tis'atin wa tis'ina wajahan in ka dauki hanya ta inda tare duk za ta iya cewa wani fa kafirci yayi wa ya tamilu al-iman min waje amma za a iya ba shi kofa daya kun fahimta da kyau ko dangane da cewa bi kafirta ba humila amruhu ala al-iman sai a ce to a jalibi wannan yana nan kan imanin sa domin matsalar ridda babban matsala amma ba jama'a duk a wannan misalan ko banda ketare annabi wannan ana magana akan abin da ya shafi wasu musulmai ku ji su wa min al-amsalati dallati ala al-kufri yana daga misalan da suke nuna wa bisa kafircin mutum inkaru ma ulima min ad-din bi darura abin da zai iya nuna mutum ya kafirta yayi inkarin abin da kowa har jahili ma'lumun min ad-din bi darura shine abin da baya bukatar sai kai dogon karatu ka sani shi ake kira ma'lumun min ad-din bi darura wanda ba sai kai karatu ba zaka gane mithlu inkari wa hadaniyati Allah misali mutum ya zo ce bai yadda Allah shi kadai bane wannan kafirci ne sanda yawa wa khalqihi lil alam cewa ba shi halitta mutane ba wa inkaru wujudihi wujudil malaika ko ce ba malaiku shi ma duk dace malum min addini bi darura ko ya san cewa ko shakka babu akwai malaiku wa inkaru nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko ce bai yadda da annabi ba shi ma ma'lumun min ad-din bi darura wa anna al-qur'ana wahyun min Allah qur'ani ko bai da cewa qur'ani wahayi ne daga Allah ba shi da daga cikin magabata yace wanda yace al-qur'anu makhluq qur'anin nan halitta ce yace to daga wannan lokacin yayi ridda yace za a kashe shi kuma za a kwace duka abubuwansa bare ko yana da kadara a kwace kaga wasu jahilai suna cewa me dalilin da zai sa an yanke wa dan jamhuri hukunci a kwace wa masallaci a kwace ba su karanta ba al-islam adu ma jahila amma kaida da aka kawo cewa qur'ani ma an kace wa baklub ne akai ma hukunci na ridda to sai an kwace duk wani kadararsa sai an kwace ai fatan da nake Allah ya sa aka kwace masallacin ashabul kafi wancan Allah ya sa duk abin da za a ma asibiti za a ce hospital na Anas ibn Malik Allah kuwa Anas ibn Malik hospital wallahi da sun ce wace ku inda ba wanda ya buza ki irin Anas a ce wannan asibitin Anas dan Malik a'a wannan makaranta ta Anas ibn Malik radiyallahu anhu to kaga sai ke to wa wa inkaril ba'ath ko mutum yake ba kiyama san ai kiyaman nan kamar da kiristoci ke bada cewa an ka zama mutumin kirki in ka mutu to sai Allah ya kuma tashi ka Ingila dan Najeriya ne kai to sai ka tashi a Ingila ko kuma a can tana sannan ka kuma mutuwa a tana sai kuma tashi ka Czechoslovakia haka za a yi sai yawo da kai dawar zai raina wa mutane hankali kuma wasu daga cikin su sun yadda fatta khaffa qaumahu ba da'u وأن القرآن وحي من الله وإنكار البعث والجزاء wani yace ai kiyaman nan ba ba abin da za a yi ba wani sakamako in aka tashi kana mutuwa ka mutu yan tamore ba akida yan tamore ba azaban kabari in ka mutu wai ba go Allah da kai jiran da ya take ka wai har wani karatu ake yi wai um um um al hayatu ba'da al maut rayuwa bayan mutuwa ai kafin a tsare shi wannan yana yin shi yake a zago gandu alhayati ba da rayuwa bayan mutuwa zaka ji tabara a wannan gurin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwarai kuwa ai sai da ya mafata sai da ya zaki wajen bakwai yana zakin barau dan az saboda kun san hadisin da ne dogo na azaba kabari kamar yadda yawa anas a filin muji shi kuma wajen zaki goma aka yi ai shi ne na gaya nace kaza kai yanzu ka ka fara jin dan tabori nace tun da ya fara kullum duk ran da ya karatu bana bacci sai na saurari karatun duka saboda haka in tariye na san me wani irin tariye duk abubuwan da yake na sani da za a ce wai yankowa aka yi minti da a minti da biyu gaba ɗaya karatun sa aka yi kuma ai ba minti da biyu kake ridda ba ko sai an yi minti awa ɗaya za ka yi ridda ba a sakanni bane ba ma wannan kalmomin da muka faɗa yanzu akwai wanda ohe kai awa ɗaya za ka faɗe ta cewa baka yi da kiyama ba sai awa nawa za ka yi ka faɗa ai a minti ɗaya biyu ake rinda dama banda jajenci sakan ba sakan yawwa a cikin za ake rinda kun sani ne wallahi in dai ba san zuciya ba matsalolin nan fa sauƙaƙaƙu ne cewa kai kalmomi ka faɗa wanda annabi radiyallahu ne ba a kwatanta ba ka'ida ta musulunci ba a jingina ba sai ka faɗe su sai kace kuma gaji a cikin bukari safi na kaza lamba ta kaza shi ne fa kawai karatun duk wani jahili da zai tattauna da kai wannan za ka gaya ba wannan ya faɗa ba daɗi ba rigi ba maganar da ta tafai ba yanzu da zo na karatun ne yanzu kawai sai na zo na ce muku wa inkaru nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam riddatu na faɗi wannan wani da ya zo ya ji sai ya ce buɗo gurin da ka gani sai in ce a shafi na ɗari biyar da sittin da tara sannan ga nan sakin layi na farko na biyu layi na biyu a kan matsalar sai nuna ma in ka rubuci kenan wannan sai na ɓata lokaci sai nuna ma ka haska alƙali ka ce fasara da ne ba daidai ba ce sai in gaya ma a gurin wanda na biyo fasara haka ake yi amma kai ka zo gaba ɗaya kai wata goma sha takwas har yau baka nuna gurin ba kuma ka ce bukari ne ya faɗa to idan ka faɗi kalma kamar da imam malik ya ce ka jingina annabi alaihi salatu wasalam idan labari kake bayarwa a yanzu misali da gazo kace tabbata da abila habin wa tabba wa qalat yahud yadullahi maglula ai zaki da yahuda ne suka zagi Allah aka ce cewa Allah madaukakin sarki da aka ce sai ka zo kace yahuda sun ce Allah madaukakin sarki hannunsa a bakale yake a ganye yake sai na ce nuna gurin ina kasa nuna to ni na zagi Allah sai ce budo suratul maida sai nuna ma aya waya fasara aka imamu dawud siyudi um ibnu kathir qurtubi duk malaman nan um ibnu ajur duk sai ga ma haka da an ga wannan na fita abdullahi da abbas ba haka ya fasara mai waje mu wani abu babu irin wannan ba kawai tambayar kenan nuna gurin ka faɗi waye fassara ta haka duk ran da zan ce Allah ne kaza ne nake nuna gurin to na zagi Allah ba za ki bane wannan ayar amma in ka zo biya ba hai kai towa kake ba labari kake bayarwa cewa Allah da kansa ya faɗa cewa sun ce maka kaza amma da ba Allah ne ya faɗa ba ka faɗa to ka zagi Allah kuma wallahi sai amma hukunci annabi red line ne ba a ai bakin rijiya ba gurin wasan makawo bane shi matsalar kun ga da bambanci nan za mu zo ku ji cewa wayan abubuwan da za mu lissafo in mutum aka kama shi da rijiya za a ba shi dama ya tuba alƙali zai ke tuba a ba shi kwana uku in babu nan a cire kansa a kashe shi amma ban da na annabi shi na annabin ka taɓa shi kai zage shi ya tabbata ba ruwan tubanka yana gurin Allah kai da Allah a tanka tuba in fada hukuncin a jifa yake bi ko ko awa biyu ba za a yi ba ba za a baka wata goma sha takwas ba Allah a hukuncin a jifa ko awa biyu ba za ka yi ba in ka gaya annabi magana sai ka ne ka lahira to shi za za ka yi ta mamaki bin ya san da matsalar annabi ko dai jahili ko mai son zuciya da neman suna ko munafiki amma matsalar za a fita daga nan da injiniya a ba yadda zai mutum ya fita daga nan babu wallahi ko dai jahili wanda bai san waye annabi ba kamar da aka yi muawiya kafinta ko wani an zaki muawiya yake ya zaki muawiya kafinta yake nufi sai na muawiya yake nufi yawa ko jahili wanda bai san komai ba ko kuma bai san zuciya da neman suna kamar makari kun fahimta da kyau ko ko kuma munafiki shine kawai amma annabi ba ku ganin yanzu wani akan meji sai an faffasa ma baki to da yadda yake girmama shi Allah akan meji yanzu wani ka zagi meji sai inda karfin sa ya kare wanda aka da Cristiano Ronaldo um, aka cire shi yadda biyar ku ma ya dage yana kuka haka aka faɗi wani saboda tsabar kauna ba ne mutum haka haka sai su dawo eh ka ji wani karatu ko 2010 yake gaya mana cewa akwai wasu suna rigima a ko ɗaya ɗan zaren da ɗan ɗan bebi wa ya za a ingilishi ranar malami ya zo ya kore su su fita saboda abin da suke ta yi na hayaniyar nan sai aka ba malami hakuri ya ce su dawo amma su zage su shi ne Ronaldo ya zage Ronaldo ya dawo shi kuma ne Messi ya ce zai tafi gida wallahi to ai mun gaba karatu daga nan karatu ya kare sai mu tsaya haka Allah ya sauke to kun gaba bala'i da muke ciki har yanzu yana nan a zaune kalifan injiniya har yau saboda Messi bai kara gwara kuma kaga gwara Messi kullum kuɗi yake samu ko shi ko yanzu yana nan ko su ne biyar babu yana jiran fayi ta fashe ta gaza yawwa a dole irin su ne suka fi zuwa dama Allah ya kawai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wallahi fata san mu Allah suna da kalubale ne yawa ke yawan gaci kaga ina faɗa a lantar mu cewa mataki ɗan shekara sha biyar zuwa arba'in ko arba'in da tara shi ake ciwo mataki to ka ɗauki marhalar matakan yanzu shekara sha biyar zuwa shekara ashirin da biyar mataki na farko kenan kana wuce 25 ka shiga mataki mataki na biyu 25 zuwa 33 mataki ne lamba ta biyu daga 33 zuwa 49 ko 40 ka shiga lamba ta uku to sai ga a matsayin ka na mataki marhalar farko ne ka tsinara yanzu ka ba 25 ka tafi ta biyu me kake so ka yi Allah ya dace da mu awwal da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lanansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai daurin auren Sagir Sagir Muhammad Mala Abba da Fatima Abubakar Hussein to ban san me ake nufi ba shadai ake nufi ko shadai ko wane ne oho in bracket shadai to da kuma Abubakar Umar Suleiman da Yohanas Sagir Muhammad Hajiya za a daura auren su ranar Juma'an nan ɗaya da rabi ɗaya a masallacin bilal na yaji na mijin kenan na mala abba macen kuma a masallacin zira to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa a yi lafiya ya ba su ikon kula da iyalin muna roƙon Allah ya zina da dawawa da zobin da madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ta shiga na gari na na na wane ne to Allah mana ku sun garje nuna mana komanda ji aure da yaya ji duk maza ko mace da namiji to Allah ya aure da garje ba da wuyan dauka Allah Allah Allah Allah ba bai ba da yadda ba muna roƙo Allah da sunan ta jawawa auren nan duk wayannan matasan duk suna so kowa yana so to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ya tallafa muku ya ba ku abin yi Allah madaukakin sarki ya shiga al'amuran ku ya ba ku mataye na gari ko shakka babu mutum aure da wuri da wuri wallahi shine morewa rayuwa tun yi aure da wuri ba nuna ba makara ba kar aji ba discourage din ku nake ba eh amma Allah ya bawa mutum iko da dama ko shakka babu yafi Allah Allah ya sa ka to ka to da danka a rika dauka kanin kai yafi to ai madalla kuma ba su da kuke ne ba ma nura kuma ba su da kuke ne ba ko yawa akwai wadanda wallahi da na taba ga yawo nace wallahi akwai wanda yanzu sadaki kawai zaka bayar amma ba ka zanta kai ba za ka so ta ba saboda classical presentable war kake so idan ka sa a gaban mota yawa kariya kake yi kariya kake Allah ya samu dace iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka ji kansu da gabara muna roƙon Allah da sunayensa jawawa da sabobin sa madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah dai ka karka duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana masu neman sana'a da jari Allah ka tallafa musu muna roƙa Allah da sunayen ka kyawawa matasan mu Allah ka dare su hanya madaidaiciya Allah mana kucin sarki ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka babu ikon banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka babu ikon guje mata duk damuwa da yan uwa musulmi suke ciki Allah ka sani Allah ka yaye mu kuncin rayuwa da ake fama da shi da talauci Allah ka yalwata mana اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين علم